أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid muna kan gaba ta faɗa malayin da ya ce ƙalal musannif rahimahullahu ta'ala fihi akbarul masail wa ahammuha shahi na 132 kama mance gabanin haka yau muna hudu ga watan rabiu thani hijirar manzala sallallahu alaihi sallama na da 444 wanda ya daidai da 29 ga watan goma miladiya na da 2022 قال المؤلف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى فيه أكبر المسائل وأهمها أتكين wannan babi da malam ya ambata ya ce akwai matsaloli manya-manyan matsaloli kuma mafi muhimmancinsu wahiyar tafsirin tauhidi shine tafsiri na tauhidi kamar yadda muka gani wa tafsirin shahadati da tafsiri na shahada shahadatu Allah ilaha illallah wa bayyana ha bi umurin wadiha kuma ya yi bayananta da al'amurra ƙarara min ha ayatul isra na daga cikinta ayatul isra bayyana fi radda alal mushrikina a cikin wannan aya Allah madaukaki ya mai da murtani akan mushrikai allazina yad'una salihina wanda suke kiran nagartattun bayi ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر wannan aya Allah madaukaki yayi bayanin cewa wannan shine shirka mai girma wa minha ayatu ayatu baraa cikin akwai tafsirin ayatu baraa bayyana fiha anna ahlal kitabi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah a cikin ta akwai bayanin cewa ahlul kitab yahudawa da kirista sun riƙe malamansu da masu bautarsu ubangijai kuma bayan allah madaukaki wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida allah yayi bayani cikin wannan aya cewa ba a umarce su ba sai kawai su dan su bautawa ubangiji guda ɗaya shine allah ma'a anna tafsiraha الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء وعباد في المعصية wanda tafsirinta babu rikita a cikin shi shine yi wa malamai biyayya da wa ubad da masu yawan bauta a cikin sabon Allah madaukaki nan kuma matsayin mutum bai dace ba ka bi shi akan sabon Allah malami ne mai bauta ne wani shugaba ne inda sabon Allah ne to babu biyayya a kan shi la du'a'uhum iyyahum wai ba dan suna roƙon su ba ku ba mu kaza ku arzita mu da kaza da kaza a'a a lokacin da musu suka musu biyayya akan saban Allah madaukaki sai zamanto sun yi tarayya da su da Allah madaukaki a cikin bauta wa minha qaulul khalil alaihi salam lil kuffar na daga cikin wannan manya manyan mas'aloli fada Ibrahim alaihi salam wanda ya zama to badaɗe ne na Allah ga cewa kafirai da ce inni bara'un mimma ta'budu ni wa na kubuta daga abin da kuke bautawa ba ni ba shi illa alladhi fatarani wanda nake bautawa shi shine kawai Allah da ya kirkire ni da ya halicce ni wastathna min al-ma'budina rabba sai ya toge daga abeban bauta ya hudda ubangiji shi cewa ubangiji shine kawai zai bautawa wa zakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ata wa hadhihi al-muwalata hiya tafsiru shahadati Allah ilaha illa Allah Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya yi bayanin cewa ya ambata cewa wannan barranta da annabi Ibrahim ya yi wa hadhihi muwalata da kuma wannan jibinta da so da yi iya tafsirin shahadati Allah ilaha illallah shine tafsirin shaidawa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah shine korewa dukkan wani abin bauta kuma tabbatar da wannan bauta ga Allah madaukaki haka wacce aya ta kumsa kuma haka wannan kalma ta la ilaha illallah ta kumsa وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون Annabi Ibrahim ya wanzar da wannan kalma a bayan shi, ɗiyan shi da jikokin shi, da wanda suka zo baya ba don komai ba saboda su komo ya zuwa ga tafarki na Allah maɗaukaki ya zuwa tauhidi. Wa minha ayatul baqara fil kuffar alladhina qala qala Allah fihim har launa daga cikin manya-manyan mas'aloli aya ta cikin suratul baqara game da kafiran da Allah maɗaukaki ya ce musu, wa ma hun bi khariji na minan nar, ba su kasance ba wa'anda za su huta daga cikin wuta. Zakara annahum yuhibbuna an dadahum ka hubbillah. Ya ambata cewa suna son kishiyoyin Allah maɗaukaki kamar yadda suke son Allah. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban aziman. Wannan sai ya yi nuni a kan cewa lalle suna son Allah so mai girma wala mai dukkanin fil islam sai dai wannan duk da haka bai shigar da su ba cikin musulunci fa kaifa biman ahabban nidda akbar min hubbillah to ina ga wanda ya so wani kishiya Allah yadda yanda yake son Allah madaukaki ya fifitar da son wani akan son Allah madaukaki wa kaifa biman lam yuhib illa nidda wahda to kuma ina ga matsayin da shi daman bai so kowa ba bai so Allah ba sai kishi Allah kawai ya so walam yuhibballah bai so Allah ba wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam kuma na daga ciki mas'aloli mai girma fadan maza Allah wanda tsirayen Allah da amince shi su ƙara tabbata gare shi da yace man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah dukkan wanda ya faɗi wannan kalma kuma mun ga sharuɗanta cewa babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah ya faɗe ta ya san ma'anarta kuma ya yi aiki da abin da ta ƙumsa to kuma ya kafircewa dukkan abin da ake bautawa kuma bayan Allah maɗaukaki haruma maluhu wa damu wa dama haruma maluhu wa damuhu dukiyar shi da jinin shi sai sun haramta wa hisabuhu ala Allah kuma sakamakon shi hisabin shi na ga Allah madaukaki wa hadha min a'zami ma buyyina ma'ana la ilaha illa Allah mala yace wannan na daga mafi girma abinda aka yi bayanin kalma ta la ilaha illa Allah fa innahu fa innahu lam yaj'al at-talaffuz bima biha asiman dam wal mal domin Allah madaukaki bai sanya ba furici da wannan kalma kangiya ce kawai ta jini da dukiya sai ya kasance mutum ya yi aiki da abin da ta kumsa bal wala ma'arifata ma'anaha hakanan sanin ma'anarta bai isa ba ma'a lafaziha tare da lafazinta bal wala iqrar bi zalika balbari ba wai wannan kadai ba har sai duk da tabbatawa da yi akan wannan bal wala kaunahu la yad'u illa Allah wahda kuma halau duk da cewa bayya bautawa wani ku bayya bautawa kuma bayan Allah sai Allah madaukaki shi kadai la sharika la wanda baya da abokin tarayya bal la yahrumu maluhu wa damu duk da haka nan bari dukiyar shi da jinin shi bayya haram bassa haramta hatta yudhifa ila zalika al-kufr bima yu'bad min dunillah sai ya raba da wannan dukkan wannan abeban da aka zana to sai ya raba kafircewa dukkan abin da aka bautawa kuma bayan Allah madaukaki a wannan lokaci ne kalma ta la ilaha illallah za ta mai amfani gobe kiyama amma idan ya zamanto ya yarda ilimi ya yarda haka nan ne ya bibiya ya dukkan abin da ya zamanto ana neman shi ya aikata in bai kafircewa ba abai banda ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki to har yanzu kenan yayi tarayya da Allah a cikin abin da ya zamanto shirka ne fa in shakka aw tawaqqafa da dai zai yi shakku akan wannan abin da la ilaha illallah ta kumsa ko kuma ya ce a'a ni ba zan gaskata ba kuma ba zan kore ba ba zan tabbatas ba lam yahrum damu huwa malu to jinin shi da dukiyarsu ba su haramta ba za a yaƙe shi har sai ya yarda da wannan kalma fa ya laha min mas'alatin ma azamuha ina wannan mas'ala me yahi ta girma wa jallaha me yahi ta dai girma wa ya lahu min bayanin kuma me yahi abin mamaki wannan bayani dai ma audahahu me yahi shi zama karara da haske wa hujjatun ma aqta'aha me yahi wannan hujja yankakkan hujja lil munazi' ga wanda yake jayayya wannan mun bi ta wannan karatu da mun rige mun yi shi na'am قال المؤلف رحمه الله بيان من بيان باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه babi wanda yake bayanin cewa na daga shirka nau'i ne na shirka sanya wannan halka ɗan warwaro ko ɗan wuya da nihin cewa zai iya kange wani ko kuma zare irin wanda ake ɗarmawa yara a tsatso ko a ƙafa da abeban da suke kama da haka domin ya ɗauke wani bala'i ko ya ture shi. Kaga wannan, so tari za ka samu irin wannan abubuwa ga ‘yan yaye da samari da abin da ya kama da haka. Mutum ya zo ya sa ita zobe na tagulla a ce maganin mayu ne, ko maganin baki ne, ko a zuwa ɗora a ɗarma cibiyar kura, ce ita ma maganin kaza ne dai daga kuma zo a ɗaura zare a tsatso ko kuma a ƙahon yaro da cewa wannan abin maganin kambun baka ne da abin da ya kamata duka wannan irin tabi'a maguzanci ne aka samu wanda musulunci ya yi gwagwarmaya da irin wannan nau'i ne na shirka kalar musannifu rahimahullahu ta'ala domin wa yake janye cuta wa yake sanya ta ba wanda yake sai Allah madaukaki idan mutum ya yi ikirarin cewa zare ko wani ko wani zobe ko wani warwaro zai iya ɗauke bala'i to kaga ya ɗauki wannan abu ya ɗora ya bashi aiki na Allah wanda shi kuma ba shi yake ba Allah kada yake irin wannan aiki qala al-musannif rahimahullahu ta'ala balan wanda ya wallaha littafin nan wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ce babun min ash-shirki lubsul halqa والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه شرح ما ليتي رفعه إزالته شنو قصد دشي رفعه كنن إزالته إن يدعوك كم مبتدا رفعه إزالته شنو قصد دشي بعد نزوله باين يسبك ودفعه منعه قبل نزوله hana shi gabanin ya sabka mun gane ko akwai bambanci kenan rafi'in nan gusar da shi bayan ya rigai bala'in ya samu daf'u kuma karewa domin kai ya samu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qaulullahi ta'ala da fada Allah madaukaki da yace qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Allah madaukake ya ce qul ara'aytum ku bani labari ma tad'una min dunillah abinda kuke roƙo na yaye muku wata alloba ko jayo muku wani alkhairi koma bayan Allah madaukake in aradani Allahu bi durrin idan Allah maɗaukaki ya so da ni da wata cutaswa, hal hunna kashi fatu durri, wannan abeban da kuka roƙo na gumaka da alloli da aljannu za su iya yaye min wannan cuta da Allah ya sanya min, au arada ni bi rahmatin ko kuma in Allah maɗaukaki ya so ni da wata rahama, hal hunna mumsikatu rahmati yanzu za su iya riƙe wannan rahama su hana ta ko su juya ta, kul hasbi Allah. ka ce Allah shi ne mi ishina, Allah ya ishe ni, banna bukata kowa sai Allah maɗaukaki. Alaihi ya tawakkalul mutawakkilun ga Allah ne masu dogaro ya zamanto wajibi ne a kansu su dogara. Ƙala bin Kathir, rahimahullah, Muhammad bin Kathir, wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya ce, ai, tafsirin wannan aya ai, la tastati'u shay'an min al'umur, batta iya wani abu na wani ko da al'amari ne ɗaya ko mun ƙanƙanan shi ba za su iya ba. Kul hasbi Allah, ka ce Allah shi ne mai ishina, ai Allahu kafin man tawakkala alai, Allah shi ne isasshe ya isa ga wanda ya dogara a kan shi ko gare shi. Alaihi ya tawakkalul mutawakkiluna ga Allah ne dukkan masu dogaro suke dogaro kama kala Hudu alaihi salam kamar yadda Hudu alaihi salam ya ce hina kala lahu qaumu lokacin da mutanen shi suka ce mishi in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دون الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هود عليه السلام يتي إن نقول بردي منا تيوا سوسنا تيوا متانشنا تيوا إن نقول مودي منا غني ini'taraka cewa muna tsoron wasu shashen allolinmu su kama ka alihatina bisu su kama ka da wata cuta su cutar da kai su halakar da kai qala inni ushhidullah ni wa ina shaidawa Allah madaukaki washhadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikun cewa ni kubutacce ne na kubuta daga abinda kuke hada bautar shi da wani Allah madaukaki wanda kuke shirka da shi shine allolinku na barranta da su min dunillah kuma bayan Allah madaukaki yanan ayada kamar ya cewa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunillah kuma bayan Allah madaukaki fakiduni jami'an ku zo gaba daya duk abin da za ku iya yi na mugun abu to ku zo ku tattaru ku yi sun mala tunzarun kawba ku saurara ba dai kuna nihi ba za ku iya yin wani abu to ku zo gaba ɗayan ku yi duk abin da za ku iya yi na kaidi inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ni na dogara da Allah ubangiji na kuma ubangijinku ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha babu wata dabba a doron ƙasa face Allah shine mai riko da kokuwarta inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na na kan tafarki wanda ya zama to mai kake qala muqatil muqatil wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce fi ma'ana fi ma'anar aya cikin ma'anar wannan aya fasa'alahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fasakatu mazala sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su sai suka kyale ai li'annahum la ya'taqiduna zalika fiha domin ba sa kudurewa wannan a cikin wannan aya malam yayi dogon ta'aliki anan qala wa fihi fi qurratil uyun فإذا كان آلهتهم فإذا كان آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف الضر idan ya zamanto allolinsu wanda suke roƙo suke bautawa kuma bayan Allah ba su da ikon yayi wani bala'i aradahu Allah bi abdi wanda Allah madaukaki ya so shi ga bawan shi aw imsaki rahmati ko kuma kame wata rahma Allah madaukaki anzalaha ala abdihi wanda ya sabkar da ita amsa wani bawan shi fayalzamuhum bidhalika an yakuna an yakuna Allah ta'ala huwa ma'budu to wannan ya tilastar da su wannan ya kasance cewa Allah madaukaki shine abun bautar su wahdahu shi kadai ba tare da wani ba luzuman tilastuwa la muhida lahum an wanda babu makarkata daga ita tilas ne ba za su iya karkace akan wannan ba wa zakara ta'ala mithla hadha su'al an khalilihi ibrahim liman hajahu fillah haka Allah madaukaki ya ambata kwatamcin wannan tambaya da aka wa badadan Allah madaukaki Ibrahim alayhis salam lokacin da mutanen shi suka kafa mai hujja suka mai jayayya ga wanda ya mai jayayya ga Allah madaukaki faqala ana uhyi wa umi yace aini ina iya rayawa ina kashewa ina rayawa ina kashewa idan sai doko wani ya yanka ya jayo wani ya ce kai amma amma rangwame dan sai ce ai shi gashi wannan ya kashe shi wannan ya raya shi qala ibrahim ibrahim alayhi salam sai ce fa inna allah ya'ti bi shamsi min al mashriq fa'ti biha min al maghrib to idan ka yi wannan ka ce kana mushi a huce wannan wuri in ka iya zo da rana daga wannan fa inna allah ya'ti bi shamsi min almashirik Allah na zuwa da rana daga mafudarta daga gabas to fa'ati biha min almashirik kai bullo da ita daga yamma ka iya fa buhita alladhi kafar sai wanda ya kafirta ya dimauce babu makawa ba yanda zai yi a wancan ma Allah ya bashi dama tunda halitta ce ta Allah sai a ce Ibrahim alayhis salam sai da ya so sai ce mai to ai wannan halitta ce Allah halicci halitta ka kashe ka raya inda ai a kisan da kai da rayawa duka a cikin halitta Allah ce kai to sai nan sai zamanto ya di mauce ba yanda zai wallahu la yahdi alqawma zalimi Allah madaukake bai ya shiryar da mutanen da suka zamanto azzalime ne mushrike ne fa aqama Allahu ta'ala alhujjata 'ala almushrikin Allah madaukake sai tsaye da hujja akan mushrikai bima yubtilu shirkahum bima yubtilu shirkahum da abinda zai lalata shirkarsu billahi ta'ala wa taswiyatuhum ghaira bihi da daidaita wani shi da suke da Allah madaukai fil ibadati cikin bauta bi darbil amsal da buga misalai wa ghaira zalika da kuma bayan wannan wa hadha fil qur'ani kathir mala yace wannan a cikin alqur'ani misalai ne masu yawa ka kaulihi ta'ala kama fada Allah madaukaki da yace ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u la ya ku mutane an buga misali ku saurara mishi innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaba wanda kuke bautawa wa'anda kuke bautawa kuma bayan Allah madaukaki ha abada ba za su halicci kuda ba lan yakhluqu lam yakhluqu dhubaba walau ijtama'u la ko da dai gangami za su yi ku zo mu gamu wancan su zo ɗan wancan ƙasa su zo ɗan wancan duniya su zo a gamu a halarci kuda ba za su iya ba har abada wa in yaslubuhum adh-dhubaba shay'a la yastanqidhuna min idan ya zamanto kuda ya ya shiga cikin wani abun su ba za su iya tsamar da shi ba da'ufa at-talibu wal matlub mai nema a talibu wal matulub da abin da ake nema sun yi rauni. Kala ta'ala Allah maɗaukake ce, Matsalul lazina ta hazu min dunin lahi auliya, kwatamcin wa'anda suka riƙi koma bayan Allah maɗaukaki masoya, ka matsalil an kabuta ta hazat baita, kwatamcinsu kwatamcin tautau ko gizo-gizo wanda ya riki gida wanda shi sai ya yi gida ya koma ƙauye kuma gidan shi baya kare shi da iska da abin da ya kama da haka ko ruwa nam wa inna ahwanal buyuti la baitul ankabut mafi raunin gida shine gidan gizo-gizo law kanu ya'lamun da dai sun san wannan inna allaha ya'lamu ma yad'una inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay Allah madaukaki ya san abin da suke bauta ba kuma bayan shi kowane abu ne wa huwa al-azizul hakim Allah madaukaki shine mubwayi al-hakim mai hikima a cikin abin da ya halitta ya shar'anta wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas wa'annan misalai ne wanda muke buga su ga mutane muke sanya su ga mutane domin su hankalta wama yaqiluha illa al-alimun kuma babu wanda suke hankalta da irin wannan misalai sai wanda suka zamanto masana ne wa qala والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون Allah madaukaki na cewa wallazina yad'una min duni wanda suke roko ko suke bautawa kuma bayan Allah madaukaki la yakhluquna shay'a ba abinda suke iya halitta halitta gaba ɗayanta ta Allah madaukaki ne wa hum yukhlaqun wa su kuma ana halitta su ne amwatun ghairu ahya matattu ne ba rayayyu ba wama yash'uruna ayyana yub'athun kuma ba su san ba lokacin da za a tada su da tashin kiyama ذكر العماد ابن كثير رحمه الله تعالى محمد بن كثير وند رحمه الله تكار تبتا غريشي يا أنبتا في هذه الآية أتكون آية ما رواه ما رواه ابن أبي حاتم ابن ابن أبي حاتم يروي عن قيس بن حجاج daga kai dan hajjaj an hanash as-sanani an ibn an ibn mas'ud an ibn abbas marfu'an daga abdullah dan dan abbas ya dangana wannan hadisi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ihfaz ihfazillah yahfaz ka kiyaye Allah a cikin diyan da kake ciki Allah zai kiyaye ka ihfazillah tajidu tujaha tujahaka ka kiyaye Allah za ka same shi a lokacin nan gabanka a lokacin da kake cikin bukata. Ta'arraf ilallah fin raka, ka san Allah maɗaukaki cikin yalwa, ya arifu ka fi shidda, Allah maɗaukaki zai san ka a cikin tsanani. Idan sa'alta fas'alillah, idan ka tashi roƙo na abin da ba wanda ya isa ya aikata shi sai Allah to ba wanda ya cancanta ya zanto wajibi ka roƙa sai Allah maɗaukaki. Wa idan sta'anta fasta'in billah, idan ka tashi neman agaji da taimako tofa a cikin abin da ba wanda ya isa ya taimaka ma ya agaza ma sai Allah tofa ba wanda za ka nemi taimakon shi sai Allah wa'alam ka sani an al'ummata dukkan al'umma lau ijtama'u ala an yadurruka bi shay da dai za su yi haɗin gwiwa su tattaru abu sa su cutar da kai da wani abu lam yadurruka ba za su cutar da kai ba illa bi shay'in katabahu Allahu alayk sai da abinda Allah madaukaki ya rubuta ma nan sai yanki bai kawo ba lam ya durruka bi shay'in bai kawo shi ba illa nam katab ma kataba Allahu alaik nam ba za su iya cutar da kai ba ko kuma istama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yaktubahu Allahu alaik lan yaktubahu Allah alayka lam yadurruka ba za su cutar da kai ba da abinda Allah madaukaki ya bai rubuta ba a kanka ba za su iya ba walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay da dai za su yi haɗin gwiwa su tattaro abu sacewa su amfanar da kai da wani abu lan yaktubuhu Allahu alayk lan yaktubuhu Allahu alayk Allah madaukaki bai kaddara ma shi ba lan yanfa'uka to har abada ba za su taimaka ma idan anan irin wannan hadisai wallahi idan mutum yayi riko da su yayi imani da su to ya huta da rubun duniya duk abin da ya same ka ka san daga Allah ne duk abin da ka samu daga Allah ne idan karsa kuma Allah maɗaukaki bai kaddara ba. Da dai duniya za ta haɗu su arzika da sunan su ba arziki su arzita ka in Allah bai arzita ka bai ya arzatuwa. Za ka samu dandanan abin kamar wuta ya lalace. Idan kuma Allah ya so ka to duk mukiyan duniya su haɗu a kansu ma hassada kan ka samu sai ka samu. domin abu ne wanda ya zamanto kaddara ne rubutacce nam summa qala jaffatu suhuf takardu sun bushe an riga an rubuta rubutu ya bushe wa rufi'at al-aqlam alqalamar rubutu na kaddara an dauke su wa'lam wa'mal lillahi bi, bi shukr kai aiki domin Allah da godiya fil yaqin kuma kana cikin tabbata da yaqini babu shakku wa'lam anna fi sabri ala ma takrah khairan kathira kuma ka san cewa a cikin haƙuri a bisa abin da kake kyama kake kinshi to akwai alkhairi mai yawa wa annan nasara ma'a sabr cin nasara kuma tana tare da haƙuri idan mutum ya nace akan abu ya yi haƙuri akan shi iya ta yi to da ikon Allah za a wayi gari ya ci nasara akan abu wa annan faraja ma'al karb kuma kwaran yi wa wani bala'i sai fa bala'i ya samu a samu warwara daga cikin wani abu to kuma sai bakan ciki sun samu a bayan wannan sai zamanto an samu warwara wa anna ma'al usri yusra kuma ko da wani lokaci tare da tsanani akwai haƙuri duk yanda mutum ya shiga cikin tsanani Allah zai sanya a wayi gari cewa ya fita daga cikin wannan tsanani shi yasa Abdullahi dan Abbas ya ce da ɗaya duniya tsanani bai taba haduwa wuri biyu ba tsanani biyu bai taba haduwa ba a lokaci guda in ka samu tsanani to ka samu wani sauki a kan wannan tsanani sannan wani tsanani ya biyo shi baya in yin zai biyo baya qala fil ayati cikin wannan aya bayanu anna Allah ta'ala wasama ahla shirk bi da'wati ghairi Allah na amma kaun innama wa innama kanu yad'unaha sun kasance suna roƙonta ne suna bauta mata ala ma'ana annaha wasita wasa'id wa shufa'a inda Allah suke cewa ai mu tsanantuwa ne muke da su kai tsaye ba za mu bautawa Allah madaukaki amma in mun bautawa wa'annan su za su kusantar da mu ya zuwa ga Allah madaukaki ai ta suke innama na'buduhum li yuqarribuna ila Allah zulfa na wa shufa'a za su mana ceto ne wajen Allah madaukaki la annahum yakshufuna dur wa yujibuna du'a al-mudarr ba don wai suna yaye wani bala'i ba ne ba kuma suna karɓa kiran wani matsananci ba hum ya alamuna an na zalika lillahi wahda su da kansu sun san cewa irin wannan aiki na Allah ne kadai shi kadai wa kama kala ta'ala kama yadda Allah maɗaukaki ke cewa thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'aru to sannan kuma idan wani tsanani kumci da bala'i ya same ku ya zuwa ga Allah ne kuke firgita kuna zuwa kuna kuna roƙon Allah madaukaki kuna komawa zuwa gare shi thumma idza kashafa ad-durra ankum sannan idan kuma yayi muku wannan bala'i idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun sai ka samu kwatsam daga cikin wani bangare daga cikin ku suna shirka da Allah madaukaki sun koma suna bautawa abe bambautar su qultu mala yace fa hadhihi al-ayatu wa amsaluha wannan aya da makamantanta تبطل تعلق القلب تعلق القلب بغير الله tana warware tana lalata danhurar danharuwar zuciya da wani Allah madaukaki fi ghairi fi jalbi naf'in aw daf'i darr a cikin jayo wani amfani ko kuma ture wata cuta wa anna zalika shirkun billah cewa kuma wannan shine shirka da Allah madaukaki wa fil ayati cikin wannan aya bayanun بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله أتشون وانا آية أكوي بيان cewa Allah مدوككي ya kamantar da ma'abuta shirka ya musu alama bid'awati ghairillah da roƙon ko bautawa kuma bayan Allah madaukaki war ragbati ilaihi da kwadayi ya zuwa gare shi min dunillah kuma bayan Allah wat tauhidu diddu zalika shi kuma tauhidi kishiyar wannan ne wa huwa Allah ya duru illallah shi ne kadda su sake su bautawa ko su roƙe koma bayan Allah maɗaukaki sai Allah, wala ya ragabu illa ilai, kadda su yi kwaɗayin wani abu sai zuwa ga Allah maɗaukaki, wala ya tawakkal illa alai, kadda mutum ya yi dogaro sai ga Allah maɗaukaki, kai dogara da kowa sai ga Allah, wa kada jami'u anwa'il ibada, hakanan dukkan dangogin ibada. la yasluhu minha shay'un ba wani abu wanda yake nagartuwa daga daga ita ko ya inganta li ghairillah ga wani Allah madaukaki kama dalla ala zalika alkitabu was sunna kamar yadda alqur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu wa ijma'u salaf da haduwar ra'ayin dukkan sahabbai da nagartattun malamai na wannan al'umma wa a'immatiha da magabatanta kama taqaddama kamar yadda ya gabata wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk